أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta lahadi wanda ya daidai da sha hudu ne ko ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar 2019 sha Allah za mu ci gaba tafsirinmu cikin suratul an'am wanda mun taso daga aya ta hamsin da tara insha Allah za mu ci gaba daga nan zuwa har abin da ya sauka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يتوفاكم بالليل شيني وندي يكي كربان راوكم كودا ددري ويعلم يا سما جرحتم أبن لكوكي أي كتاوى بالنهار درانا wannan wafatu wafatu ne na wafatu ne muwaqqatun mutuwa na ɗan lokaci shine bacci shi ma mutuwa ne Allah subhanahu wataala yake ba su labari cewa ai yana da cikin alamomin za a yi tashin alƙiyama yanda ake kullum sai an yi tashin alƙiyama kullum ana yin tashin alƙiyama ana yin busan ƙaho ku ne ba ku da hankali ba ku gane ba yau yanzu misali inda ba wani larura ba in ka fita ƙarfe biyun dare ka za ka dukkan cikin garuruwan mun nan da wuya za ka yi karo da wani mutum in ka buɗe gida za ka samu duk a kwakwanta suke ba su san me suke yi ba sun yi wani abu sunansa bacci ko ko wannan aikan alamu ne na cewa an yi tashin an yi mutuwan busan ƙaho yadda kuka san kowa zai kwanta da daddare ya zama ba a jin motsinsa baya jin komai ya kwashe awoyi to haka kuma kai ya kamata ka yarda cewa akwai ranar da za a yi busa duk duniya ba kowa kowa ya mutu inda kuka san daga asubahi ta yi za ka ji ana ta da ƙofofi ana fitowa an fara karauniya motoci babura menene to haka kuma wannan ya isa ya nuna maka cewa za a yi ta busan ƙaho na tashin alƙiyama kuma kowa ya tashi daga mutuwarsa kamar yadda kuke tashi daga barcinku to Allah ya ce wannan kawai ya ishe ku aya kusancewa maganar tashi mutuwa a yi busan ƙahon farko a mutu a yi busan ƙaho na biyu a tashi to Allah subhanahu wata'ala na da ikon wannan shi yasa ya sanya mana bacci yace yana karɓar ranku da daddare ku mutu da ma'anan bacci waya alamu ya san majaratun abinda kuma kuke tashi ku aikata bin nahari da rana kuma ya ba'asa kun fihi sannan Allah ya tashe ku daga wannan bacci liƙuba ajalun musamma don ka je ka ƙarasa kwanakinka da aka rubuta maka shi yasa ake tashinka amma inda ajalin ya zo shikenan daga dare sai a zarci nawa ne suke zarcewa daga baccin dare saboda su lokacin ajalin nasu ya riga ya yi summa ilaihi marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa ga Allah ne gabaki daya a ranar kiyama kamar yadda kuka ga kuna tashi ku mutu ku koma ku yi bacci ku sake ku tashi ku koma ku yi bacci ku sake ku tashi to haka kuma za ku yi baccin ƙarshe wanda babu tashi shine mutuwan hakika daga nan kuma ranar tashin ku ranar tashi ɗaya ne shine za a tattara duk halittu tun daga farkon sa ƙarshen su a yi tashin da za su koma zuwa ga Allah kuma yunabbi'ukum sannan ya ba ku labari wato ya saka muku bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa kowa ya ga sakamakon aikin na'am وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم هفزة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرقون
وهو القاهر Allah shi ne marin jayi fauka ibadihi birbishin bayansa, ya rinjaye su da ƙaharamaniyarsa sun yi kudu'i ga jalal ɗinsa, wato sun yi kudu'i ga girmansa da kibriya ɗinsa. komai yana ƙarƙashin wato tadbirin Allah sarrafawan Allah da gudanarwan Allah wai rusulu alaikum hafaza ya kuma aika muku masu kula da ku masu kiyaye ayyukan ku wannan ku yana da wanda yake rubutun aikin saraki da ashidu wannan na rubuta kyawawan aiki wannan na rubuta munanan aiki Allah subhanahu wata'ala ya turo muku su saboda ba wanda ya isa je musu a filin kiyama cewa ba aikin sa bane hatta idza jaa ahadakumul maut har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai manzannin mu na karban rai su karbi ransa wato a karbi ransa a daga nan za a naɗe wannan takardansa na aikinsa kuma sai a rataya masa a wuyarsa an gama aiki kenan a kansa to wahum su la yufarriquna mala'ikun nan ba sa sakaci cikin abin da Allah subhanahu wata'ala umarce su da shi yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce su haka suke yi sakan ɗaya ba su ƙarawa idan sun gama aikinsu mala'ikun karɓan rai kuma sakan ɗaya ba su ƙarawa idan aka ce su karɓi ranka nan da nan za su karɓa na'am thumma ruddu ila allahi mawlahumul haq ala lahul hukm wa huwa asrarul hasibin thumma ruddu sannan sai kuma a juyo da su halittu ila allahi zuwa ga Allah maulahum majibancin al'amarinsu alhaq na gaskiya an ce maulahum alhaq saboda yanzu mutane da yawa za ce maulaya maulaya talakawa su ce wa sarki maulansu malamai su ce wa malami maulansu bawa ya ce wa mai gidansa maulansa yaran gida su ce wa mai gidansu maulansu to a ranar babu wani maula kuma duk wa'annan maulolin na ƙarya ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma sai a mai da mutane zuwa ga ubangiji maulahumul haqqu maulansu na gaskiya ba maulansu na na kane kane ba duk sauran maulolin nan haka ya ganka ba abin da ya kulla maka haɗatuwa kuka yi kawai a layi a ya ganka kawai Allah ya jefo ka ya gama aikinsa kawai shi kenan saboda dai ya fi ka shekaru ko ya fi ka ilimi ko ya fi ka mulki ko ya ya zama maka maula amma wannan ba maulan gaskiya ba ne maula na haƙƙu na gaskiya shine Allah na ta sai a bai da mutane kuma wajen ubangijinsu wanda shine maulansu na gaskiya ne jibintan al'amarinsu na'am ala saurara lahul hukum hukunci na Allah ne shi yake hukunta da wanda yake hukuntawa da wanda ake hukuntawa duk kuma sai su koma Allah ne yake hukunta wa huwa asrarul hasidina shi yake kowa gaggawan yin hisabi eh dan yana gama lissafi yana gama hisabin ga filin kiyama a rabin yi sai dai kafiri zai ganshi kamar kamar 70 alfa sanati kamar shekara dubu saba'in amma cikin cikin cikin cikin rabin ne rabin wuni Allah ya kai gama hisabi komai da komai ba wani abu ne mai wahala ba shi yasa Allah ya kawo mana rihazal a duniya yawwa yanzu nan kuna zuwa wani waje ko wajen miliyan nawa ne dama tuntuna an sa data ta tara information din ku kowa sai a ji kalma kowa a yi browsing kowa ya tara takardun sa an sallame shi wajen da za a tura ka an tura ka me za a yi an yi an gama ko ba haka muke ba a duniya to mu da bayan Allah ne ma muka kai ga wannan matsayi a yanzu eh through data information kawai shi kenan sai a fitarwa kowa da kowa abubuwansa cikin sauki to balle a lahira ai cikin sauki kamar sai da na da na sauka iyakar na Dubai sai na ga sai na ga wato abinda ake kusan kwatancin abinda ake cewa iqra'ati sabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba ruwan kowa da kai ga kwamfutoci nan a iyakon birjik sikirin din su na bude kawai in ka zo sai dai ka dauki kai za ka dauki password ɗinka ka bude wajen hoton ka kamar na akan sikirin ya gaya maka ya dauki information ɗinka sai turo mata maka takarda ka zare kai gaba kawai ka je wajen check up ka tafi abunka ba wani ka je nan ka miƙa wannan ka sai na ga Saudiya kuma ta zama kauye a wannan lokaci to kaga wannan kenan technology na dan adam yanda ya kai yawwa hasibu an fusaku kabla an hasabu to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowa gaggawan hisabi yanda nan za a gama komai a baka kayan kawai ka wuce akwai wani bawan Allah ya yi mafarki an yi tashin alƙiyama sai ga an sassa su to nan din mafarkin ya dan nuna masa majin daɗi dan shi ya ga kowa yana zazzaune ne akan kujera ana jiran abin nan ana jiran hisabi to wai yana jiran yana jiran ya ga an kira su an zo kan mizani ana daukan aikin wannan a auna dan shi abin da ya dauka haka ne za a yi layi ana cikin ana cikin kawai shi ke nan aka ce kowa ya kowa ya shirya za a bashi za a auna masa aikinsa kawai shi ke nan sai kawai ya ga takardu suna kullowa ta ƙarƙashin tebur din kawai sai aka yi kowa ya dauke takardar ansa kowa ya kama hanya ya tafi inda aka ce a tafi to bai san dai ina aka ce ya tafi bai to haka wannan Allah subhanahu wata'ala ya ya masa ishara ne na cewa hisabi filin kiyama ba irin na duniya ne da za a yi ta layi ana gumi tukunna ba a'a abin da yasa aka yi aka yi zama aka yi gumi aka yi aka sha wahala wannan duka harmaniya ta Allah ce da kuma kuma jabbariyancin Allah ya nuna wa mutane ya nuna wa kowa bawansa ne bai da wani shi kaskantacce ne shine aka ƙin komai yawwa mai mulki sarki tsohon shugaban ƙasa don lokacin sai tsoho ko tuɓaɓɓen sarki tsohon shugaban ƙasa tsohon gwamna tsohon shugaban majalisar ɗinkin duniya kowa yana rana kawai da ka saba shin AC kana gindin inuwa ko da zan kai sarki ne ya an rike maka lema to ba mai rike ma lema a ranar wa Allah ya nuna shi ne ubangiji liman mulku yawma dan an barka ma abin da sai dan duk wannan lokacin tukun ana cikin wannan wahalan shi yasa za a dauki lokaci tukun kafin a je a je a yi a nemi ceto a gurin Allah subhanahu wataala wanda kurewan wanda zai je nemi ceton dai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya je yayi ceton ne fa lokacin za a fara dama ba a fara protocol bane gaba daya shi yasa wannan tsayuwan ba protocol a cikin ta shi yasa amma da a ce ba wai tsawon ba wai ba wai saboda aiki yayi yawa ne aka yi wannan tsayuwan ba a wannan tsayuwan horar da kowa da kowa ne kowa ya hore ya laushi ya san cewa bai zo wajen wasa ba amma daga an fara kuma an zo an kafa an sa sirati an sa mizani ai shikenan wasu suna wasu kuma a ce to ku je irin al'arfi ku kan kun samu sauki kafin a gama to to kaga wannan shine to Allah subhanahu wa ta'ala shine asraul hasibina yau cikin dan kankanin lokaci an gama hisabi na'am قل من ينجيكم من ظلمات البر والبار تدعونه تدرعا وخفية تدعونه تدرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين na'am kun ka gaya musu man yuna jikun wa zai tseratar da ku min zulumatil barri wal bahari daga dufannin sarari da dufannin kogi duk girman ka duk mulkin ka dare ya fi karfin ka dare na yi sai ka fara neman mataimaka kogi ya fi karfin ka in ka shiga kogi sai ka fara fargaba to wa yake raba ku da wannan fargaban waye yake raba ku da wannan tsoron daren yanzu kan kowane rana ma tsoro kuke yi talaka ma fi kwanciyar hankali saboda akwai masu sai da mutum yanzu bayi an wuce maganan irin bayi na da kuma yanzu kuma bayan sayarwa suke su ba su suke da kaya musu ɗauka su sayar Allah ya Allah ya mana maganin fitina to wace tserar da ku cikin duhunnin dare da duhannin kogi tad'unahu daga kun shiga cikin wannan yanayi sai ka ji suna kuna ta kiransa tadarru an kun kaskas da ke wa kufiyatan da sauti kasa kasa kasa kasa da ya ubangiji ya Allah ya Allah oh my god oh my god ko to waye idan kun ce oh my god ko ya Allah ko me yake ceton ku ya fitar da ku Allah ka fitar da mu lafiya Allah ka fitar da mu lafiya Allah ka sauke mu lafiya Allah ka kiyaye mu Allah ka yi mai kowa kowa ya numfasa da musulmi da wanda ba musulmi ba an shi da jirgin sama kowa ya daɗa masa ta gashi oh my god wannan yana ya Allah oh my god wannan an hau kogin sama kenan kogin sama an gama mun gama zama akan jirgi an tashi an je level din da za a fara tafiya kuma an ce kowa ya kwanci bel ɗinsa wani bawan Allah ya ce shi nan dabara ta ƙare an girbe ƙafafunmu eh an girbe ƙafafunku eh a ƙasa ne mota tana tattaka burki tana dan dan balansa yayin kokari yadda za a yi direba zai kokari a sama fa babu lokacin kowa ya koma ga wanda ya yi ya yadda Allah kadai ne mai iya komai su ma direbobin jirgin an fara samun matsala su ce to sai fa addu'a sai a yi ta addu'a dan adam akwai akwai tsaurin kai kuna kiransa kuna kaskas da kai kuna sassaukar da murya kubiya da kaskasan murya na yin an jana kuna cewa in har Allah ya tsayar da mu min hazihi daga wannan yanayi lana kunan nan yana shakiri wallahi za mu gode wa Allah Allah ka sauke mu lafiya ka yau in Allah ya sauke mu alhamdulillah in Allah ya sauke mu lafiya ai ka za ka ba na'am
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ولله كتير الله ينجيكم شيء تيرد ku min ha daga wannan bala'i da kuke shiga na tsoro wa min kulli karbi daga dukkan bakin ciki bakin cikin da kuke ciki sai Allah yake yayewa duk ga Allah kuke koma amma dan rashin kunya summa antum tushrikuna sai kuma ku dawo kuna hada Allah da wani kai ai in gaya maka direban mun nan ai kwararre ne bayan duk kun wai Allah Allah ka kiyaye ku Allah yana tingal tangal yana ku ana hada burki ana abin nan sai aka samu kuma aka tsaya kai ai wannan direban nan Allah an manta da wanda ya tsira ku kai wannan pilot ai ai mayan pilot ne to shi shirkunan kenan shirkan ai hawa hawa ne akwai shirkun akhafa min dalilin namlati ala fakhratin manfa komi kuma sai a mayar ma kai haba ai wannan shugaba ya fidda mu daga fitina ko kuma kai wannan shugaba ya jefa mu cikin bala'i duk dai shirka ce hafiya wayayyen shirka ce su tsoro daga Allah ne ya yi tsoro daga Allah ne damuwa daga Allah ne ya yi damuwa daga Allah ne talauci daga Allah ne ya yi talauci daga Allah ne amma shirka ba za a daina ba mutane aka za su ce Allah shi ke tsayar da ku daga wannan damuwoyin kuma an tuci shirkuna amma sai gashi kuna tara shi da wani ko tarawa na hakika ku koma bautan gunki ko ku koma tsafi ko ka ce layarka ko ka ce burinka ko ka ce oganka ko ka ce menenenka wanda duk wannan ba sa tasiri in ba da yadda Allah subhanahu wata'ala Allah ne yake yi ba mun ce wai a'a ka nemi tsari da wasu addu'o'i ko wasu ayoyi ba daidai bane a'a ba mun ce ka je wajen wani oga ka ce da Allah a sa mun hannu matsala ta same ni ba daidai ba ne a amma dai abin da ake nufi can cikin zuciyanka na asalin zuciyanka da san wannan abubuwa duk in fa ba dan Allah ba ba za su tashi shi ne asalin tauhidi yau na'am sai yasa Allah subhanahu wata'ala kullum yake nuna wa bawa kadaicinsa kana gadara da babanka sai ka balaga daga ka balaga sai ce ka kama gabanka kama gabanka ka nemi cinka da kanka ka nemi cinka da kanka ka nemi ɗawainiyanka ana nan ana nan kana gadara ga babanka ga mahaifiyarka ai ko menene ya taso ko sai Allah ya kashe ya kashe baban sai wa kuma tunda ba mahaifi ko mai gidanka kashe mai gidan ko mahaifiyarka kashe mahaifiyar barka waye yanzu kuma madogaranka sai rabbul izzati da haka da haka Allah yake tarbiyyar mutane masu imani masu hankali su gane cewa shine kadai wanda yake tafiyar da al'amarin ka ko tun tun tun tun tun ma da ma haka ne kai dai waɗannan din dai Allah ya sa maka su a matsayin asbabu ne asbabu ne kawai نعم
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بعض بعد انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون wato inda mutum lauya alamul insanu marrahamanu in ji shehu ko da mutum ya san wane ne rahamanu da ya huta saboda haka babu gaskiya ne yadda ke ce asgaru atba'i bari min shirki da asalin gaskiya wanda suka san Allah wanda ba ta shirka ko kaɗan shine sufi wanda ya san Allah amma kowa sai ka samu buɗe shirka a jikinsa har wa'ancan ma da suke ta faɓa su suna ce su ne su ne ma mushrikai sosai ƙungiya ma Allah ce ko ba haka mace yawwa ai ni daga dara na ai ƙungiyar nan namu ai ba dan ita ba kuma haka ba so da haka ai asalin wato wanda ya san Allah to da shi kenan idza kanatil aqdaru min malikil mulki to fa siyani indi ma sirru ma yake jike mu to asalin sanin Allah ka san Allah shi ke komai shi wanda ya san Allah ya samu ma'arifa ta hakika shi ne ma ya wanke hannunsa daga komi na khala'ik ba ruwansa إذا أردت إذا أردت الله فصل على الدنيا ثلاث المقادير إن كان الله to kai wa duniya raka kabbara hudu kai mata sallar makabarta kowa ma buga buga kuke yi da shi sai dai wannan bai hana akwai babba ba akwai wanda ba babba ba akwai shugaba akwai wanda ba shugaba ba amma gabaki ɗayan ku an ɗauke ku kowa ya san cewa yana cikin ƙabdatu rahamani yana cikin tafiyarwar Allah ne subhanahu wa ta'ala hilanka da dabaranka su ilhamar Allah ne kominka ilhamun Allah ne shi yasa wani lokaci kana jin kai ne ƙwararren injiniya sai Allah ya toshe dan wani tunaninka ka sani ba bai baka sani ba to wannan layin sai a dan samu disconnection a wannan layi na dole din naka na sanin a sha wahala a yi nan a yi nan a yi nan a yi a'a ni ko wannan abu ne ya faru ko me nake yi ne kai ba a baka communication ba saboda a nuna ma wannan abin da kake jin wai ka sani ba hannunka yake ba yana can yana can tankan me shi kuma ba a bada green light na wannan information din ya zo maka ba da yana nan a kwakwalwa ka san shi amma yau Allah bai sako shi ba sai kai ta kame kame sai can an gama shan wahala ne af ai ko wallahi ka gane saboda lokacin ya yarda dan ya nuna maka ba naka bane duk abin da kake ji da shi ne sani da kawai ba nan yasa za ka samu alaran ma ce sai ya zo wata aya kawai sai ya rinka fi dalalin mubin gwani ne kuma fa gwani ne fi dalalin mubin sai an tada shi kuma wanda zai tada shi wata kila bai ma gama hadda ba Allah nuna masa kayansa duk wannan abubuwa da muke gadara cewa namu namu ba namu ba ne su yana nan shi yake raba to kasancewa daga gare shi ake samu daga gare shi communication din yake zuwa masdarin da gare shi ne asalin tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala cewa kai baka da komai ba la haula laka wala quwwata ai duk waɗannan ayoyi da ake kira masu muhimmancin nan duka suna nuna la ilaha illallah duk suna komawa ga la ilaha illallah komi din da kake karanta wa'annan duk da kake karanta la ilaha illallah la haula wala quwwata shi ma la ilaha illallah ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim la ilaha illallah duk dai kana nuna wa'annan abubuwa la ilaha illallah ba mai yin ba mai maka wa'annan abubuwan sai Allah shine Allah yake bukata yasa Allah subhanahu wata'ala yake sun ma'an tun ta shirku ne idan ya tsayar da ku daga kullu karbin sai ku kama shirka kuna ta fama kun rasa yadda za ku yi da yaron ku ko matarka ko menene ta haukace an yi ta wahala aje nan aje nan aje nan sai a samu wani mai rukiya sai zo ya karanta ayoyin Allah lokaci ɗaya sai ta bari ai wannan mai rukiya ai in gaya muku wannan kwararren mai rukiya to an shi an yi shirka da mai rukiya ba ka zama kamilin arifi masanin Allah sai ka yi na annabi Sulaiman ya mai da al'amari zuwa ga asbab ayyukum ya tini bi arsha qawla ajatini qawla ajatini muslimi قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده هذا من فضل gashi Asif bin Baraya ne yayi addu'a Asif bin Baraya ne yace zan kawo maka qabla an taquma min maqami qabla an yasadda ilayka dalbuka an gama gado ya tabbata asif lallai kai din nan masani ne kai din nan ne ismul azim ne haka annabi sulaiman ne ya hada min fadli rabbi wannan falala ne na ubangiji ne to sai ka ga baka da wani tunda kai a waye kake baka da wani iskali duk abin da ya zo shi yasa shi yake cewa idza kanat al aqdaru min malikil min malikil mulki fasiyani in bi ma shuru mulki wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama godiyarsa tana da matukan sauri da tafiyan da ba a samun wani wani dubodiya mai tafiyar ta mai saurinta shekara da shekaru wata rana kawai sai wani balarabin tsoye ya zo da wani dan dan dukushin raƙuminsa an kama tafiya suk ɗan raƙumin ne can da wuce da godiyar manzan Allah suna ta ita ita kamo shi ya yi gaba ta bayran sai ɓaci manzan Allah yana ta murmushi na ta dariya su kuma suna ta rasa ya ɗa ya ce wasan ɗan ɗan ɗan ɗan su ya wuce godiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi dariya sai Allah ya riga ya yi alkawari duk wani abu da ya ɗaga shi sai ya sauke shi kaga inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da ba wani abu bane aikin Allah ne haka yake komi inda Allah ya ɗaga shi sai ya sauke shi sai ya mai da shi baya shi kadai ne inda kullum shi ne kan gaba subhanahu wata'ala saboda haka abubuwa haka ake so mumini ya rika kallon idan kana kallon waɗannan abubuwa da irin wannan ido to ka gode wa Allah baka tsoro sai Allah ya sa ka cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanuna a duniya a duniya fa ba sai ka je lahira ba abinda Allah ke cewa la khawfu alaihim wala hum yahzanun nan yana faruwa a duniya kafin a je lahira la khawfu ba ka tsoron ko ba ka tsoron komai ba ka tsoron sharrin mai sharri ba ka tsoron sihirin mai sihiri ba ka tsoron makirci mai makirci ba ka tsoron la khawfun alaika kuma ba ka bakin ciki dan ka rasa abu idan har kana bakin ciki in ka rasa abu to fa baka kai manzili na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ko da kana maimaita sau dubu inna lillahi wa inna inna lillahi amma kana bakin ciki ko baka kai manzilin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sai ka zama lahum yahzanun inda bayin Allah suka zama la khawfun alaihim wa lahum yahzanun su bala'i kawai ya shafi dukiyarsu ya shafi imanin su ya shafi alaƙar su da Allah ya shafi alaƙar su da manzon Allah shine bala'i amma komai ba bala'i bane jarabawar da aka yi wa annabi ayyuba kenan ya ci tunda dai zuciyarsa bata daina babu babu inqita'i na shuhudi tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala duk wannan abun bai dame shi ba duk ciwon da yake ciki duk abin da ya rasa na yaya duk abin da ya rasa na mata duk abin da ya rasa na zuciya bai dame shi ba sai lokaci bai kuma ce Allah ga kukana ba sai lokacin da ya ji tukunna zuciyar nan za ta kasa zikiri ta kasa muraƙaban Allah saboda tsananin ciwon to lokacin ne ya kai kukansa zuwa ga Allah anni masani yanzuru wa anta arhamur rahimin amma kowa da matsayinsa kowa da mukaminsa amma in so samu ne kowa ake son ya kai ga wancan matsayi din Nam, kulka ce huwal qadiru shine fa mai iko ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum na'udhu bika allahumma min zalik aw min tahti arjulikum na'udhu bika allahumma min zalik aw yalbisakum shiy'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون shine mai iko bisa ya aiko muku da azaba ta saman kanku duwatsu su ta jijjifan garinku kullum kuna tare da bala'i kuna ce kuna zaune lafiya ina kuke zaune lafiya na bakin kogi ba lafiya yake zaune ba na gindin dutse ba lafiya yake zaune ba na cikin sahara ba lafiya kowa Allah ya sa masa makamin nukiliya kusa da shi in ya ga dama sai ya angaza wannan abu da yake kusa da kai ya zama maka tashin hankali na bakin ruwa kuna kafircewa Allah kuna kusantar masa kun amince ne yanzu ya sa kogi ya yi tunzuri ya yi ambaliya ya haɗe garin kun gaba haɗe ya binne shi kinya shi ba a yi haka ba sau nawa wanda suke ce da duwatsu kun amince yanzu yanzu dutsen da yake kusa da kai ba zai yi bindiga ya rinka aman wuta ya halaka ku ba gabaki ɗaya na sahara kun amince Allah ba zai kawo wata iska ba mai karfi ta tuttuɓuke gidajen ku ta rurushe ta ɗauki yaji ta binne ku a cikin yaji kun amince ne to har mutum yana da abin da zai yi wa Allah na tsageranci bayan kullum a gindinka Allah ya sa makamin halakar da kai in Allah subhanahu wa ta'ala sai na iya aiko muku da azaba ta sama aw min ta arzulikum ko ta karkashin kasan ku kasa nawa ne kawai ƙasa ta rinka buɗewa suna faffarkewa a gidaje suna ta zundumawa rami ba a san iya ina ramin yake ba ta faffarke ta ta tsatsage ta daddare kuma Allah ya yi ma al'ummu da yawa haka Allah duk muna neman tsarin ka daga wannan aw yalbisakum shi'a ko ya hada muku gaban kungiyanci wannan yana ganin wannan mushriki wannan yana ganin wannan mushriki wannan baya sallah bayan wannan wannan baya sallah bayan wannan kai in baka yi sa'a ba ma wannan ya dauki makami ya ce wannan jinin ka ya hallata kai ma wancan ya dauko makami ya ce jinin ka ya hallata wannan ma ya dauko makami ya ce jinin wanda ya hallata ku yi ta faɗa kuna kashe junanku Allah na da ikon wannan ko bai da shi wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd yasa sashin ku ya daddana masashi tsananinsa kowa ya ji kowa a jikinsa wanda wa'annan zo su kakkashe maka iyali su yayyanka ku wani su wa'annan masu masu ce za su je kai fansa su je su yayyanka ku su kakkashe muku iyalai ko kona muku abin da kuka mallaka waye ya sa haƙuri a zuciyar mutane ba su yi wannan ba waye ya sa musu haƙuri suka jure ya kakkame su ba su zama duk duniya duk in Allah ya gara ma ya zama yan ta'adda ko ina ta'adda ba ma ba mai kowa ya jefa mu kowa ba ina zaman lafiya Allah ya ce yana iya yin wannan unzur amma ka duba sai manusar rasul ayati yadda muke musu bayanan alamomin kuduran mu sannan maganar kudura ake Allah yake mana bayanan nau'o'in kudurarsa a kanmu amma la'allahum yafqahuna wai ko za su gane gaskiyan wato kudura ta Allah subhanahu wata'ala da ikonsa su koma gare shi na
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل
جابر dan Abdullahi ya ruwaito cewa lokacin da wannan aya ta sauko da muka karanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu wata'ala ya ce قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم في منزل الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم في منزل الله أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض في منزل الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون وأيسر wannan ta fi sauki ni dai al'umma ta karka mata irin yadda kai ma mutanen annabi salihu ko mutanen annabi ludu ko mutanen annabi hudu ko mutanen ko da na mutanen fir'auna amma kungiyanci a rinka yaƙi da juna wannan shine mai sauki sauki saboda Allah subhanahu wata'ala ya ga manzo Allah wannan ce addu'an da ba zai amsa ba addu'an cewa kada a samu saɓani a tsakanin mutane to wannan Allah bai yi niyyar ya amsa ba a wulka ce a wakar zaba biyu ƙaunuka mutanenka sun ƙaryata ƙur'ani suka ƙi yin imani da shi suka ce ba daga Allah yake ba wulka ce musu lastu alaikum bi wakil ni ban zamanto wanda aka wakilta ni akan in tilasta ku yi imani ba ni dai an ce in sanar da ku ne ku karbi saƙon idan kun karɓa shi kenan to a nan akwai hadisai kamar hadisin da yake cewa ta taftari ummati ala bid'in aw salatin a wata ruwaya wa sab'ina firqa kulluha fi nari aw kulluha fi janna illa wahida an goyito cikin tahzib tahzib irin wannan ruwaya duk da dai an ce da isiya ce haka nan cikin tahzibul kamal an rawaito irin wannan ruwaya aka ce amma ba tabbatacciya ba ce saboda haka malamai sun ta maganganu cewa Allah ya ce za a mutane za su kakkasu manzo Allah ya ce kai mutane za su kakkasu kuma Allah ya ce zai sa mana kungiyar kungiyoyi to aka yi ta kawo irin wannan hadisin cewa waɗanda suke kan gaskiya su ne waɗanda suke kan abin da nake kai da sahabbaina kowace ƙungiya ta ɗauki wayannan hadisai ta je tana takatin cewa ita ce mai wannan hadisi kuma hadisin ya yi reshe biyu akwai wanda yake cewa duk saba'in ɗin suna wuta saba'in da biyu suna wuta sai guda ɗaya akwai hadisin da yake cewa duk saba'in da biyu ɗin suna aljanna za su shiga aljanna a ƙarshen al'amari sai guda ɗaya to duka wanda ka ɗauka akwai matsala a cikin wannan hadisi ba wai wajen isnadinsa ba wajen ma'anansa duk wanda ka ɗauka akwai ɓangaren da wannan layin ya jawo fitina ba abin da ya jawo fitinan zagin wasu sahabbai da kafirta su sai hadisi wancan wancan mai cewa duka saba'in ɗin da da biyu suna wuta sai guda ɗaya saboda haka wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmi na wancan zamani har zuwa yanzu suka ce idan har an samu saɓani wannan ya riƙe nan wannan ya riƙe nan dole akwai mai gaskiya idan kuma akwai mai gaskiya to an rabu gida biyu idan kuwa an rabu gida biyu to ɗaya ne ɗan aljanna ɗaya ne ɗan wuta ai karka ɗauka wai hadisin yana da sauƙi ne shi yasa na kawo maka waɗannan fuskokin idan ka ɗauki cewa guda saba'in ɗin nan da biyu duk suna wuta guda ɗaya ce ‘yar aljanna to irin rigingimun da ‘yan shi'a suka tayar wajen ganin wasu sahabbai ba musulmi ba ne irin rigingimun da kawarijawa suka tayar wajen ganin wasu sahabbai ba musulmi ba ne to ka yarda da wannan don dole kuma zai zama haka idan ka ce tabbas duka guda saba'in da biyu suna wuta domin an yi rabu an yi saɓani ko kuma amma mu a irin fahimtar mu da fahimtar malamanmu ba haka ba ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo wata aya da take nuna ba haka ba rigiman nan dai saɓani ne na fahimta kuma ba duka ne saɓanin ya kai ga tauhidi ba kuma shi kansa a tauhidin ma ana samun musayya ko a tsakanin sahabbai sai da tana aisha tana ganin za a ga Allah annabi tana ganin Allah ba a ganin Allah manzo Allah bai ga Allah ba abdullahi ibn abbas yana ganin manzon Allah ya ga Allah akwai akwai saɓani a tauhidi da ya kai wannan ganin Allah da rashin ganinsa a duniya amma duka hanya suke mu a wurinmu ba za mu ce sun rabu wannan ne na aljanna wannan ne na wuta ba ga ayan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in ta'ifatani min al-mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma to ba sai mun je karshe ba dama point din yana nan farko ne wa in ta'ifatani min al-mu'minina muminina gashi har an yi fada an yi kashe kashe amma Allah na ce minal muminina du muminai ne ku yi sulhi tsakanin shi kansa hadisin yana raddi da kansa yana raddi cewa ummati in dai ummatin ijaba ne to ashe al'umman manzon Allah ne wanda suka yi imani da manzon Allah wanda ko duk suka yi imani da manzon Allah ba yan wuta bane tunda ya ce ummati sa taftariqu ummati an gane saboda haka a kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da kansa ya gaya mana za a yi ya kuma ce ya roƙi Allah kada saɓani ya zama tsakaninku tsakanin al'ummansa Allah bai amsa masa ba kuma ya gaggayawa sahabbansa wasu daga cikinsu wanda wanda saɓanin fitinan saɓanin za ta shafe su kamar sayyidina aliyu cewa za a kashe shi kamo abu kama abu zarin gifari cewa za a kore shi ko da sauransu saboda haka malamai sun kai sun kawo to kuma idan aka ce dukansu suna aljanna sai guda ɗaya to guda ɗayan ma wasu ce humu zanadika su ne don haka kamar yanzu mu yanzu duk rigiman da ake wanda bai san ne addini sosai ba yana bayan fage ne a ilimi yana ganin dai malamai ko yana ganin malamai suna ta sabani da a tsakanin su har wani basidin mutum ma zai iya dauka kamar akwai kungiyar da ta yadda da bid'a eh a to misali ake yaki da bid'a kafin a yi wai wai suna cewa kafin wasu suna cewa wai kafin menene a yi menene uwan mai sabulu belbela da farinta aka ganta mu dai mun san shehunanmu su ne suka yaƙi da bid'a shehu tijjani ya yi rubuce-rubuce ya yi maganganu a zamaninsa ya yaƙi bid'o'i shehu umar huti ya yaƙi bid'o'i da takobi da baki shehu usman dan fodiyo shi ya yaƙin bid'a ma ya ma littattafai kuma ya yi da takobi kuma duk wannan babu dan kungiya a ciki duk sufaye ne yan ɗariƙu ne ashe maganar yaƙi da bid'a ba wani abu ne wanda wani abu ne sabo wanda wata ƙungiya ta kawo shi ba su ne ma suke a rasu yafa domin yanzu duk idan mutum zai maka magana akan yaƙi da bid'a in ka ce kawo mana littafi a Najeriya na maganar yaƙi da bid'a sai dai ya ɗauko maka ihya'u sunna wai kimadul bid'a na wani ɗan ƙadiriya ba dai ɗauko mana na ɗan ƙungiyar su ba har yanzu ba har yanzu duk da shekarun da suka yi babu wani malami da ya littafi yardaddan littafi wanda a ce wannan littafin littafi ne wanda ya bayanin bid'a kamar yadda shehu usman ya bayanin bid'i shi shehu usman ne bayanin bid'i bayanin yadda bid'o'i suke da kuma yadda za a yaƙi bid'a a shi kaga ma yaƙi da bid'a na yan ɗariƙa ne shehu alƙali suka yi rija malami shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi littafi ya fi iya usunna usmadin bidi a girma sunansa jinayatul munkasib al'ani shi ma ne sabahu bi kazibil shehu tijani irin laifuffukan da wani wanda ya dangana kansa da shehu tijani yayi na abubuwa wanda ba su da asali da ya danganta su da shehu tijani wannan diya ce da bid'a ne Shehu Sharif Ibrahim Sale ya yi littafi ƙato sunansa almujir shi wannan almujir ɗin ne yana warware wasu abubuwa ne wanda ba su da asali wanda aka danganta su wa addini ko aka danganta su wa ɗariƙa wanda in ka je wancan ƙungiyar ba su da irin wannan ma kwata-kwata saboda haka ai babu wanda ya yarda cewa bid'a abin kirki ne ko a yi ta da mu da kowaye mun yadda man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd inda matar take kada mijin wajen wato identification na bid'a menene bid'a shine matsalar anan matsalar ta taso menene bid'a Wataƙila wani ɗan ƙungiya shi ya dubi wasu abubuwa da ba su tashi a kai ba a gidansu a ƙungiyarsu a rayuwarsu sai yake ganin waɗannan abubuwa shi a wurinsa shi ne bid'a ko ba haka ba don haka in muna yin shi a wurinsa kai kana bid'a ne ko shi kuma nashi abubuwa da yake yi kuma shi yana ganin duk shi a san sunna yake an gane wane ne ahlus sunna kafin a san za a yi wata ƙungiya mu sunan mu kenan ahlus sunna wal jama'a sunanmu kenan shekara sama da dubu wa'anda suka zo suna kiran kansu Allah sunna a yanzu da sunansu ƙungiya ba ahlu sunna bane daga baya ne yanzu suke gudun sunansu saboda sunan yayi muni suka rungumo kalmar ahlu sunna suka rungume suka cire jama'a din wanda kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine jama'a din ka zama cikin jama'an musulmi ku haɗa kai kar ku rarrabu din maganar iftirak din shine jama'an ya yaƙi wannan iftirak iftirak din tafarruq din da tashakkuk din to wannan kalma ta jama'a ita take yaƙan wannan tafarruq da tashakkuk cewa alaika bisawadil a'zab fa innahu man shazza shazza fil nar duk inda kaga musulmi sun hada kansu to kai ka hadu a wannan gurin ka kai kanka wannan gurin dan duk wanda ya fandare zai fandare cikin wuta to sai suka ga su ne fandararru sai suka dauko sai suka cire jama'a din dama abin da aka sani tun shekara dubu ana rubuta a littattafai ahlus sunna wal jama'a yanzu kuma suka cire jama'a din saboda su ba su da jama'a ba a ba a kan jama'atul musulmi ne suke ba kuma idan ka ɗauki wannan cewa duka suna wuta in an samu saɓanin wannan da wannan su rabu to duka suna wuta to wane ne ɗan aljanna idan ma su kansu wa'incan aje ma su ɓangare babu ɓangaren da bai reshe reshe ba to aje ma su ɓangaren masu cewa su ne kaza kaza kaza ɗin wane ne sallama ɗaya ne ko biyu wanne ne ɗan aljanna wanne ne asalin yake kan abin da annabi ya faɗa da sahabbansa ko kuma ƴan dangale wando to saboda haka wannan hadisi malamai da yawa sun yi ta nazari akan waɗannan hadisai suka ce kuma ka kwatanta shi domin hadisi ana jefar da hadisi idan aka yi karo da wasu ingantattun hadisai masu yawa idan ka kwatanta shi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana cewa a filin kiyama shi zai fi kowane annabi yawan al'umma to ina yawan al'umma idan ya zama duka daga kawai ne na ce sallama ɗaya kai ka ce sallama biyu shikenan sai ya zama wannan shine dan wuta wannan shine dan aljanna ko kuma daga na ce ni kawai zan yi istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari da safe zan yi ɗari da yamma kai kuma ga salalle ne ba za ka yi ba kawai sai zama kai ne ɗan aljanna ni ne kuma ba ɗan aljanna ba ko ya zama kawai dan dai ni na ce ni a wuri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa kai kuma kace a daidai yake da kowa sai zama kuma ba kai ne dan wutan ba ma kai da kace daidai yake da kowa sai ni da nace ya bi kowa kuma saboda haka wasu malamai suka duba wannan hadisi duk da sanadinsu an kawo wani rauni suka ce gaskiya a maslaha da mukarana da wasu hadisai da yawa da ayoyi da yawa wannan hadisin sa tabbatar da ummati ala bid'in wa sab'ina firqa kulluhum fil janna illa wahida to su sun fi rinjayar da shi wa'anda suke zindiƙanci kawai suka fito ƙararra suka nuna su ba Allah guda ɗaya ba ne suna bautan wani abu ba Allah ba to su ne amma sauran dan mun saba da kai a fahimta to kana ganin ma wasu fa zo kasar nan sun ce da malikiya da shafi'iya ma to dai kungiyoyi ne saboda haka wato in dan malikiya zai shiga aljanna dan shafi'iya wuta zai je kenan ko in dan hambaliya ko kuma tunda duk sun rarrabu sauran kuma annabi ya ce za a kafa kashi saba'in guda ɗaya ce to duk ku raba mu da wannan alƙawilu shi kansa hadisin nan ba ayan qur'ani bane ba lallai ne ya zamanto inda aka fassara shi inda ya dosa kenan tunda tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sahabbai suke sabani akan fatoyi ga la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi bani quraiza wayannan su tsaya a hanya wayannan su je su yi annabi ya ce duka daidai ne ga aikin haji wannan ya ce sai da nayi jifa sannan nayi suka wannan ya ce sai da nayi suka ne ya ce duka ku duka duka ku je yayi to irin waɗannan abubuwa dole ne a rinka la'akari da su in ba haka ba za a tarwatsa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mai da su shara kuma a dai kana kame kame kuma kai din ba yanda za a yi in an rairaye ka a samu kai ne kake kan hanya bayan kuma ka cika da kazanta yau in an ɗauko abin da manzon Allah ya bar mu da sahabbai a kai to in an ɗauko aka ajiye a ga waye yake kan abin da manzon Allah ya bar mu da sahabbai a kai kai kan ma ka daɗe da yin nisa amma kuma shi yasa wannan haɗarin shi yasa wasu suka bullo wanda suka zama mana fitina ɗin nan da ake tuhama da su yanzu domin idan abin ya je extreme to dole ya kai ga wannan sai an kai ga wanda zai zo ma nan gaba ƙungiyar da za ta zo da digoginsu da teburorinsu su zo masallaci su ce duk a cire bidiyoyin da suke ciki ba haka annabi ya bar mu ba wa sai ta sai ta sa sa diga su ta cire tayar suna jefarwa suna watsarwa a waje su tsinke fankoki su jefar su su kakkarya lasirikoki su ɗebo yaki su zo su baza a cikin masallacin su ce wannan shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaƙi ake da ilimi sai ta taɓa jin a ce wai wasu mutane wasu su zo koyar da addini kai baka san komai ba baka koyar da komai ba sama da shekara dubu ko ɗari tara ko takwas malamai suke ta rubuce rubuce wasu sukar ɗin ba a samun su ƙwaya ɗaya ne ake da su an rubuta ilimi wanda kai kwakwalwarka ba za ta iya ma karanta shi ta gane ne aka rubuta ba ma balle a je kan fassara an tattara su an tara su a Timbuktu a Mali a labirari na su Ahmad Baba a Timbuktu kawai wasu wasu masu sanin addini masu jihadi suka zo kawai suka suka banka wannan labirarin wuta suka kona wannan ilimomin da baki daya tun an samu dama nan gidan shehu usman haka za a yi masa irin wani ai yanda ahmad baba yake haka shehu usman ne in irin wa'annan suka samu dama suka zo labirarin shehu usman haka za su masa haka za su yi wa dukkan labirarorin ilimi saboda mummunan koyarwa da duhun kai saboda haka mu yi hankali Allah ya taimake mu sadaqallahu alazim وبلغ ولد رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الهج الهج والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين